أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu wato na wannan daurar da muke ta daura al-urjuza as-sinniya fi zikir hali ashrafil bariya wannan shine darasi na uku insha Allah satun wancan Allah bai kaddara ba muka yi darasi saboda yanayin rayuwa yau insha Allah kenan muna ranar litinin 26 ko da bakwai ga watan shawwal shekara 1445 hijiriya wanda yana tashi shidda ga watan biyar watan nan shekara 2024 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana ga makatar da faɗin gaskiya da aiki da shi da tsakuro ibar da durus da ke cikin wannan siral annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kullum idan kana karatun sira durus wal ibar zaka dinga lura daga cikinsu. ka dinga lura menene ya kamata ka tsamo menene ya kamata ka wa'azantu menene rasulullah ya bi a position kaza a motsa kaza dan ka bi shi yanda yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an gane ko kinan hatta da ka so rasulullah sallallahu alaihi wasallam so na kirki so na asali sai ka san sirar shi ka fahimci ya dai tsarin wato rayuwar shi da kuma yanda ya rayuwar shi da kuma yanda ya tafiyar da sha'anin al'umma insha Allah idan ban manta ba darasi na ƙarshe mun shiga cikin badakul bi'isa war risala sai dai ya kasance ba a samu me ake ce mashi ba tsawon lokacin da ya kamata a ci gaba da wato aidasa wannan fakarai idan ba lahi zan mu dawo harkon fakarai insha Allah mu karanta kuma mu ga abin da Allah subhanahu wataala zai samu amfani da shi qal musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya shigan shi yace bada'ul bi'sa war risala harkon aike da manzanta da annabta shine sai malai yake cewa wa ba'da al-arba'ina min sinnihi yaqina nabiyuna ka'adati fil ghari ma ibadati izza'ahu jibrilu bi amrihi yaqulu اقرا كما في الخبر الصادق المشتهر فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع فهدعت من روعه وذكرت بفضله والله لا يخزيك والله يشتى بيك تصدق في الكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف المعلوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم واصطحبته زوجه لعالم تعرفه هو ابن عمها الولي ورقة بن نوفلي فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار فحين قص ما جرى قال له وأخبر ذاك الملاك مرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك قال أمخرجي من بلدة الزكية قال فإن من أتى لمثل هذا يا فتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أودي لدينه وأوزيه wannan ita ce bakarai wato mai tsawo wadda ta hana mu ba mu samu ba muka yi da sakara tata a wancan darasin namu ya nake ganin jama'a dubu a zodan tayi ba ko yau ma aka asuba karatu subhanallah Allah mana gafara malam yace wa ba'da al-arba'ina wannan duk mun karanta shi zamu shi da shi a gulguje bayan shekara 40 min sinnihi yaqina na daga shekara annabi sallallahu alaihi wasallam yaqinan abin da yake tabbas ne an gane ko nabiyuna ka'adati fil ghari ma ibadati annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake al'adance sai ya je cikin kogo tare da ibadar tashi nan kullum muna fadakarwa sai a ce ibada shi kuma lokacin ba a aiko shi ba an gane ko zaka ga duk malaman sira sun kawo ma ya ta'abbad ay ya tafakkar fi makhluqati fi makhluqati al-kawn an gane ko kenan yana tafakkuri a cikin wannan halittun yace wannan abu kaza menene kaza kaza kaza an gane ko shine muka bada misali satin da ya wuce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar kenan tafakkuri tintinanni a cikin menene halittun Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce mai zaman kanta an gane ko an muka kawo misalin mutum bakwai da suke shiga karkashin inuwar arashin Allah ranar tashi kiyama ranar da babu mi inuwa sai inuwa alarshi aka ce wa rajulun kamar da namiji guda wanda ya tuno Allah subhanahu wa ta'ala khaliyan fa fadat aynahu yana kebance hayye tunani wato makhluqatullah da wasu abubuwa shigun da Allah subhanahu wa ta'ala har idanun shi suka yi hawaye don tsoron Allah to wannan yana sa shi cikin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah kullum hadisin nan muna yawan kawo shi wato ana yawan kawo shi domin mu ɗauki ibra mu ɗauki bayani mu ɗauki wato nasiha mu fahimta don mu kasance cikin wanda Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin karkashin inuwa al'arshin shi wallahi abin inda zaka gane yanzu ka ɗauka ka gani yanzu ranar nan a kwamfen da kilomitar take da mu a duniyar nan rana yanzu amma ka duba cikin yanayin nan da muke na zahin nan a ce ma ka zo ka yi menene awa ɗaya a tsakar rana azir ba takalmi kufatan urratan gurla a yadda muke yanayin nan ka zo ka yi inar titan a cikin wannan ranar sk ka yi wallahi ya su'ubu gare ka to wai a lokacin ha rana an sabko ta ne tsakanin kanmu da tsakanin kanka da ita kamu ɗaya ne kawai zira'i ɗaya ne tana sak rab da kwalwa kana jin kwalwarka tana ta farfasa wannan ana kufatan urratan hurla kana zir babu ko tsare a jikinka babu takalmi da zai kare ma wane ne zahin rana kuma kana zir babu kaciya hankali di ya tashi gashi Allah subhanahu wataala shiru an ki waiwaiwa a yi hisabi kuma ka gane ka duba ka gani a cikin wannan yanayi wai ba wuni ɗaya bane ba wuni biyu ba a'a Allah subhanahu wataala shi ya san daidai wanda lokaci ne za a yi ana wannan tsayuwai wanda lokacin nan fi yau mai kana mai kadaruhu hamsin alfasana rana ɗaya a tsayi wannan bikidarin shi shine shekara nawa shekara dubu hamsin ana tsaye rana ɗaya wa san rana nawa za a yi a wannan ranar rana ta zo nan a ka duba ranar da muke cikin yanzu Allah subhanahu wataala ya sassafta mana an gane ko saboda shiddatul harara min fahi jahannam cikin lokacin jahannama ne ake cike yanzu ta buso kenan Allah kare mu to wannan zahin ka tuna ka auna shi da zahin ranar tashin kiyama wannan hukana ji in aka ce misali a ce a wannan zahin ne misali za a aje ka wala aljanna ka ci a dai irin wancan zahin aljanna can ne inda wannan zahin ne kenan kaga babu ma kiyasi a nan da nan ranar ta sauko to shi yasa kullum ake yawan maimaita hadisin nan mutum mu yi kokari mu yi kokari iya kokarin mu mu kasance cikin mi cikin wannan inuwa al'arsha Allah ana can ana ta rikicin tsayuwar mahashar muna cikin inuwa al'arsha Allah insha Allah ba ruwanmu da wannan zahir ranar da wannan tsayuwai an gane ko kaga menene ake cewa ana can ana jin zahi kai kana hutawa an gane ko wanda babu wata inuwa a ranar nan babu ko ɗaya sai wannan inuwar akai wasu bayan Allah sinfin mutane guda bakwai guda bakwai akai su aje su rajulani zan mu kawo su haka rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi namiji guda biyu da suka hadu suka so junan su dan Allah dan daukaka kalmar Allah dan addinin Allah sun hadu dan haka kuma suka raba haka shi yasa wallahi duk yanda kake in kaga salihin mutum kai kokari ka so shi ya soka ka yi ƙoƙari yadda za a yi kaso shi ya soka ka kasance kana tare da salihan bayu bayan sai ka kasance ka so shi ya soka dan Allah kuna cikin kalmashin inuwa a rashin Allah ko to ko da ma bai kasance ba kun shiga wannan kai an samu wasu iran ɗinka ta kasance ka sai ya sa ya ceto ka daga shifa'a shine imam shafi'i yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'anni an anala bihim ash-shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'a yake cewa ina son mutanen kirki ina kaunar mutanen kirki yace amma ku sani wallahi ni ba mutumin kirki bane wai imam shafi ya ce shi ba mutumin kirki bane mutar ka tabata ta haiki mota bi zan mace amma wai sai ka gani mutum gashi ne yana nuna mine yana nuna shi mutumin kirki ne shi shi ne na Allah kai kai ne Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kan ku wani mine ne kan ku tsarkake kawunan ku a Allah subhanahu wataala shi ya san mutumin kirki an gane ko ka samu mutumin kirki ya zama to wato abokinka na kusa Allah ya ce al-akhillau yawma izin ba'duhuma li ba'din aduwan illa almuttaqun an gane ko wato masoya juna na kusa na kwarai na kusa ranan nan wallahi wannan dirfin gaune ake kowa bai san kowa sai bayan Allah na kirki muttaqin masu tsoron Allah zaka gan su kalkashin inu al'arshin Allah Allah subhanahu wataala ya sanya su ihwanan ala surin mutaqabilin a cikin aljanna an gane ko wanda aljanna zaka samu qutufu hadaniya Allah aljanna dan ana baka labarin ta dole kai abubuwa Allah samu dace kiran ka samu mutumin kirki Imam Shafi'i yace ina son mutanen kirki yace ku sani ni ba mutumin kirki bane yace la'alli an alala bihim shafa'a ina kyautata satan dan in samu ceto daga mutumin kirki ai bayan an yi ceto na Rasulullah shafa'atul uzma akwai ceto na menene hafazatul qur'ani ceto na qur'ani kuma na har maharrata qur'ani ceto na bayan Allah na kirki ceto kaza kaza kaza kai hatta da sai an shiga aljanna akwai wanda ake cetowa wasu suna wuta kawai can bayan ka'i da morewa ka aljanna ka dama ai ka san sai ka more mana dan ba kawai da ka shiga bane zaka tuno da mutum kai koma ta kace in ta yi wasa wallahi baka tuno ta saboda an maye mata an maye maka gurbinta sai an dan sha an dan sha lokaci sai lokacin da Allah ya ga dama an gane ko wala koma ta kace wanda dai kaga dai tare kuke laila na haram ko ko dan ka ne dan abu Allah ya muwafaka ba sai ka rarra ka zaka tuno shi an gane ko amma dan dai bangaren mata da diya an aka ci sa'a ka kasance shi boss din goga ya kasance wallazina amanu wa tabatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum sai a hada ka da zuriyar ka kuma su ba kai ba a rage ma aikin ka ba su a daga su sama kenan bayan lokaci sai ka ga suna cewa Allah ina neman wane sai a nuna ma wanan na a wuta yake ce Allah ina son in ji daɗi zamantakewa ta da wani a aljanna wani abokina ne masoyina ne mun yi soyayya ta kirki don Allah a duniya Allah ina son a kashi aljanna sai a ba shi cetonka sai a baka ceton shi sai ka ceto shi a maido shi aljanna قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فركنا من من المؤمنين كمن من نعم su ma sai su dinga tambaya kama da nami shafi'in shin bamu da wani wanda zai ceto mu wala sadiqul hamim bamu da wani aboki da hamimi na kirki wanda yana ta aljanna mu ma yazo ya cece mu to wannan ceton kenan ka gane ko kenan ya ce la'alli ana ala bin nabihim shafa'a ya ce ma wa akrahu man tijaratuhu lil ma'asi duk wanda ya mai da saban Allah shine kasuwanci shi Imam Shafi ya ce wallahi na tsane shi walau kunna sawiyyan fil bid'a ko da mun kasance tare muke sai da wannan ma'asin mu gane an gane ko misali kai a ce la qadara la Allah kiyaye mashayin giya ne to duk wani mashayin giya ba abokin ka bane ka tsane shi saboda saban Allah yake mun gane sai a ce kai kana sha kuma ka tsani masu sha to da ka zo ka yi soyayya da su an gane ko? kamar ka gane wa ita wata shi kiyaman nan in ka tashi wa da irin mutanen ka zaka ganka kawai in ka tashi da irin mutanen ka zaka ganka kowa da sirfin shi ake tashi kote kote ne da an tashi in mashaya ne ka ganka cikin mashaya Allah kiyaye amma kana tashi sai ka gani me ake ce mashi shuhada salihun duk daga nan ka san kai ma kaka ka ta yanki saka amma da ka tashi sai ka ganka cikin ‘yan iya ne a can kai ma ɗan iya ne ne kuma za a yi iya ne a nan gaba ɗai Allah mana gafara shi ne yake ce ma tunani da ake wannan ibada ce ka tsaya ka dinga tunani kaga bayan an ce mutum biyu masu son juna don Allah ko sun shiga ƙarƙashin inuwa al'arsha Allah mutumin da ya shagun na shafi ibadatillah saurayin da ya tashi kawai cikin bauta Allah yake bauta Allah yake kawai yawan bauta Allah kiyamun laili sallar dare azumin nafila kaza sadaka kaza kaza kaza sannan sai menene qalbuhu muta'alliqun bil masajid mutum ne wanda zuciyar shi ina za ka masallaci ina ka hoto masallaci masallaci kawai ibada kullum masallaci kula da masallaci tsabtace masallaci kaza kaza kaza an gane ko da atu imratu za ta nasibin wa jama'an wa qala inni akhafu Allah wanda a mace mai kyau da kyau da wato hasabi nasabi ta kira shi dangantaka ta ce a zo a yi lalata ya ce ni tsoron Allah niki an gane ko wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma anfaqat ma anfaqat yaminuhu da namijin da yayi sadaka sai ya boye ta har hannun shi na hagun bai san mi hannun shi na bada na dama ya bada ba bare kai da kake kusan shi zai yi sadaka kawai cunawa ne yake kamar an gaisa cikum an wuce wurin an gane ko imamun adil shine na harko a cikin hadisin shugaba mai adalci shugaba kun ba sai ka tsaya ba kana neman shugaban kaza shugaban kaza a kowane irin shugabanci aka maka ko shugaba na daki muka ce ko ko shugaba na shambur aka maka to kai adalci kai ne shugaba na shambur kaza kai adalci shugaba na kaza kai adalci zaka shiga cikin wannan an gane ko sai shi wannan wanda ya tuno Allah shi kadai ya tuno girma Allah ya hoshe da kuka to shi ma wannan ba kukan ba kayi don wani ya ji ka ba kukan ba kayi mine da ake ce mashi don cikin jama'a ne sai yasa aka kama a hadisin kayi shi kai kadai kuma ku gane ba mu ce lahi ba ne cikin jama'a kuka ya kuce maka lala ba lahi ba ne ba ala hasbi imanin ka ne ala hasbi imanin ka kuka yana iya kuce maka an gane ko an kawo aya qur'ani ne ko kana kara ai shine Allah subhanahu wataala ya ce min ce mana a cikin Qur'ani idza yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama zaka ga sun jin suna sujada suna hoshewa da kuka an gane ko amma kai a ce wai duk wani sallolin da ake duk wani wa'azuzzukan da ake duk wani abubuwan da ake kai hawaye ba su taba dasowa daga idan ka banin tsoron Allah yo umawa ka ji hawayen naka astaghfirullah alil azim abi zaka yi kuka a tsoron Allah baka kuka a ce wani karatun ƙur'ani baka taɓa karanta aya baka gani cewa wannan aya da mu ake ka hoshe da kuka akwai matsala wallahi tafsace zuciyarka Allah mana gafara Allah ya himana izja'ahu jibrilu a lokacin da yake wannan ibadar tashi ta tunani sai mallam ya ce ma lokacin da jibrilu ya zo mashi sai ga jibril ya zo bi amrihi ya qulu da wannan al'amarin nashi sai yake ce mashi au amrihi amarin jibril nan ne ne wahayi da aka sauko mashi bi amrihi ya qulu iqra kama fil khabari asadiqul mushtahiri yake ce mashi mi karanta iqra kama fil khabari kama yanda ya zo ma a wancan hadisin labari asadiq labari ne na gaskiya mushtahiri wanda ya shahara an gane ko jibril yake cewa wa iqra annabi yake cewa ma ana bi qari'in iqra ma ana bi qari'in ko hasso na uku sannan ya matse shi yasa ya ji gumin cikin shi shine a kullum muna istishhadi kai rasulullah kan yayi karatu sai da ya sha matsan mala'ika kai yanzu matsan mala'ika da kake ganin ta ni ba wasa bace ba an ba dan karhin imani na annabawa ba da karhin shiki da Allah ya masu kai dai mala'ika ya mamatsa a duniya sai kuma wani ba kai bane ba wallahi ka tashi a mala'ika zo ya matsa ka irin matsar da aka marasulun ka tahi babu kai wai sai ka gani yanzu wai uwayen zamani Allah mana gafara ya muku gafara uwayen mata uwayen zamani mala ya dan zabgi dan danta a makaranta bai kawo har da ko yayi ritar a haji kenan ta tayi hada da malam shi da yake ga mi zaki ce ma Allah malam da yake koya ma danki tarbiyya ya sauke maki wani nauyi yake koya mai qur'anin karamullah yake koya mai hadisan rasulullah wai dan ya bige shi dan tarbiyya kin je kin je ke wada ke ga masoya diya ko shirya mi zaki ce ma Allah akan wannan kuma an ka bincika madan madan ko mushallal farso ne ya bige shi ba zuwa ko Allah subhanahu wataala ya ce mana bal tu'thiruna al-hayata dunya bar dai ku kun hififi ta kun zabar rayuwar duniya ko zai zame muku darasi Allah mana gafara Allah kare mu kenan ka gani karatu ba a samun shi a bagas ba samun sha ɗasha an gane ko dole ka sha wahala in kuma Allah ya ba muwafaka zaka samu sharshar ka harnace Abdullahi kuwa ka harnace shi dan zaka ba rastabo a cikin ka da gulala ko akwai kashin kuma da baka ta umance shi ba har yanzu baka mance shi yo kuma kawai sai ka samu Qur'ani da sha dan ke samu Qur'ani da sha ke da annabin ragoci Allah mana gafara ikra ya mace shi kama fil khabari as-sadiqul mushtahiri wanda ya shahara fa akhbara bima jara khadijatul mutahhara wa ma ra'ahu wa fazi wa kaifa wa ma ra'ahu wa sami wa kaifa khafa wa fazi sai yazo ya bada labarin abinda fa akhbara rasulullah sai ya dawo ya bada labarin abinda bima jara abinda ya abku khadijatul mutahhara khadija wannan matar tashi tsarkakakka wa ma ra'ahu wa sami da abin da ya gani na ganin mala'ika wa sami da abin da mala'ika ya haɗa mai ikra ko ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kenan kaga sai aka bashi amsoshin tunanin da yake ai da mun tunanin annabi bai yiwa duniya nan a ce kawai tana tahiya sai la nature kamar yadda kuke cewa la philosophe a ce sai la nature duniya kawai nature ne kawai menene yanayi ne kawai haka aka yi rayuwa eh ruwan sama ma nature ne an samu menene condensation aka samu evaporation aka samu menene sai yayi menene wannan da wannan din da ake yi sai na uku ko evaporation da wane ne da condensation sai a samu can ruwa an yi ta koyawa wani lokacin mun ɗanyar rakada amma ba sosai ba sai kawai sai la nature a ce shifka kawai haka ne wannan tsire ne ya huto a shifka ya huto can a yi kaza ya wake turo shi kawai shi kenan haka a ka gani rasulullah sai yake tunani wannan abin ba banza ba halittun nan akwai wanda yake kula da su ba suke tahiya haka ba bai yiwuwa a ce duka abubuwan nan suke tahiya haka ce ka duba shi wannan mutum ha ya za a yi a ce ya yi duka wa'annan girma halittun dabbobi su a yayi su hikima shi kaɗai yake yi kuma shi ke yanka sai abin da ya gama da su ai kullum muna ba da misali a duniya duniyan nan misali a ba dabbobi hankali na awa ɗaya dabbobin duniya gaba ɗaya a ba su hankali na awa ɗaya eske mun sha a ce hukun lafi wuta ƙare mana na garin zasu cicinye mu ciccira mu sai kai yanzu ko ragon gidanka aka ba shi hankali na awa ɗaya wanda zaka yanka alayya ai ka ji ban kyau wallahi ka ji ban kyau kunce kan shi zai ya zo ya soke ka da kaho ya kai ka duba halittu ne Allah yi musu nami na da makamansa a cikin su amma kawai Allah ya hore masu ka duba raƙumi raƙumi ko tam ne kai ko ruwa ba ya sha ba yayi niyya amma kawai da Allah ya kaddara shi dole ya ma biyayya a sa mai akala dan karamin yaro ya ja shi a tahi ka duba duk ƙarfin doki duk ƙarhin doki kasan dai doki akwai ƙarhi kai Allah har rantsuwa ya da su go Allah ya ce wal adiyati dabha Allah yana rantsuwa da dawakai an gane ko masu kukan ciki masu hari masu kukan ciki masu ƙarfin tsiyan nan amma doki kasan in ka zo ka kawo me ake ce mashi me ma zaka ci in ka zo ka kawo wata raga-raga haka wanda ko yaron ka dan shekara biyu ka daure da ita cira ta zai yi in dai ka ɗaura doki a haka tsayawa zai ya ɗauri ya ɗauri ya ɗauri shi kenan ka gani to Allah sai ya yi sare masu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam akce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangiji ka wanda ya halitta halaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram ila akhir shine fama fama bima ra'a wa ma sami wa kayfa khafa wa fazi da yadda ya tsora da ya ji tsoro wa fazi kuma ya tunzura ka san ya tunzura yake kwatanta mata tunda ai da ya fito daga gare ya gangaro ya ga mutum gashi nan ba sama ba a ƙasa ba yake cewa ya Muhammad yace ana Jibrilu wa anta Rasulullah kaga sai ƙara tunzura da yazo da gudu sai yace ma Khadija mi zammiluni zammiluni daffiruni daffiruni alullube ni dari nike ji azan ka tsora ta kai tsaye masa sara take zubo ma tsaye zakai ta karkarwa inda tsoro ya kai tsoro wa kaifa khafa wa faze to ka duba Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi da aka san rasulullah za a bashi wannan abin dole ne mutum harbin lil'ada dole ne ya ga abin da ya huta daga al'ada sai ya tunzira tunzira ta tsoro bare irin wannan karin al'adar mutum sai aka hada shi da wanda zai ta kwantar mai da hankali an gane ko wato cikin hikimar Allah Khadija da aka hada shi harkon matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta yi da kwantan mai da hankali yanzu da aka hada shi da mai ƙananan shekaru an gane ko wanda ya girme ta misali in ka tunzura ita ma ta tsora tunzura za ta ce za ta la ilaha illallah miji da ya haukace Muhammadu Rasulullah shi yana ina gudun a haukace yana tsoron ya haukace in ta yanzu ce ko kuma mai ƙananan shekaru cewa za ta yi gaskiya wannan akwai alama sai ma za ta yi ta alama ta iya tunzura ka shi yasa ko marar lahiya mun gane ko ko mutum bai da lahiya ba kowa ba ake kai mishi jiya ana kai wanda zai dinga nuna ma rashin lahiyar taka ba ko bace kai adi insha Allah kafara bai wucewa ne yana ma hagagi mutuwa zai yana ganin mutuwa zai kana ce mai wannan ba har abun lokaci ne tabbani Allah subhanahu wataala asa ya kusa ya tada ka da lallashi amma a tura mutum karami shi ya ga ka tunzure shi ma ya tunzure an gane ko kenan khadija sai ta yi mai fahadda'at min rau'ihi da kuntan mashi da hankali daga mi tsoron nan nashi an gane ko kai wallahi Allah ƙara da mu da matan mu su zama na kirki ku kuma bayan Allah Allah ba ku na kirki wato ina mala ibrahim na'am fahadda'at min rau'ihi Khadija sai ta kwantar mashi da hankali da mi da tsoron nan da yi. In mataka tana son ka tana kwantar ma da hankali ba abin da zai tunzura ka. An gane ko? Ana ba da wani limami labarin shi. Kullum hudu shi yana yi jama'a suna jin daɗi. Ana liman masha Allah, masha Allah. Sai wata ranar hira ki ba matashi. ai masha Allah ana karatu sosai jama'a suna jin daɗi yawa gaba la ibrahim sai ta ce wannan hudubar da kake ana jin daɗi karatun da kake ana fahimtar ka ka sani cewa don na yarda ne in bai jarraba ba kai alhassan kisa sai ya mata kardama ya ce ke ɗin wa irin wannan ka nuna kai kayi karatu ke kuma wa ke da kike gida zamne kin san lokacin da muke gwagwarmaya ta ce shi kenan sati mai zawa kawai sai ta rikici ta tada rikici na hauka katin kana son ka ga mutum ya huto wa ashe asa agabara daga gida to matar ta rikice mashi ko kuma kawai ta yi ta hawaye ya yi ta tambayar ta take nuna mine ne kawai ba abin da ya fa ko ta mashi huska ta yi ta huska kawai yana ya aka yi ta ce kawai bakkomi to ya hita da maza hankali ko ta yi ta kuka kawai bakkomi ya aka yi kowa bakoni ba abin da ya faru an gane ko gashi kuma kai ka gani ana ma biyayya kuma an rikice ma an ce kun bakomi yan wasannin da ake na kamota kamota an kiya kayi kayi an yi huska eh bara a tsallake musafa a wuce ta mala ibrahim assalamu alaikum fahadda'at mai rau'ihi limami sai ya zo sati mai zawa da aka rikice mai haba in ya shiga tana sai ya huta ta can hudu ba ta lalace aka rasa mi yake cewa jama'a suka ce wai mana yau lahiya sai daga baya ta ce mai ka yarda ni na yi niyya shi kenan na yarda ai yan wannan namu Allah masu gafara shi kuma wani malami da ya huta shi ma suna ba da labarin shi shi hutar ta yi ya hutar duniya wani marubuci kawai don ya tattaro sharrin mata ne sharrin mata an ce ai mata sharri gare su inda kai da kunna azim suna da kaidi mai girma ya ce ya yi littayi yawa na sharrin mata in ya ce wannan garin ya sauka wurin tsahin karuwai ya sauka wurin kasan na ake samun asirar suka yi ta ‘yan amai ya rubuta cikin littafi ya dawwada littafi babba na sharrin mata na kaidin mata na kaidin mata ya zo bakin rijiya yana sai ya sha ruwa wata yin karamar yari a sabuwar balaga sai ta fara mai kwalkwashi ya ce ke yarinya ka ba shikin kimu ba na yau ba ne ba ce duniya yawon duniya na huta littafi na rubuta kan kaidin ku na mata kan ki ji a waini yanzu wannan duk ƙananan abubuwa ne ta ce to mazalla inda an gashi in karanta tana amsa sai ta rasa shirishiya ta ce ka rubuta wannan kuma ta rasa duk abin da ya rubuta ta rasa shirishiya kenan ta kare ba shi shi yasa sai abin da suka yarda in suka yarda abokan rayuwa ne shine an gane ko wanda aka bashi mi mata ta gari an bashi rabin daɗin duniya Allah mana gafara fahadda'at min rawihi wa dhakkarat bi fadlihi sai kuma take bashi labarin falalashi wai kamance kai wane ne kamance kai wane ne ai makarimul akhlaq kyawawan dabi'u ba su zubewa kasa ka duba ka gani har masu kyawawan dabi'u na kahurawa ba su tahiya kasa a duniya ake ba su komi na rashin dadin su kana da kyawawan ɗabi'u ya tai ƙasa na mumini ne ana iya a baka duniya kuma a baka lahira kuma ana iya hana ma duniya a kai ma shi lahira amma na kahuri sai an biya ka a duniya da kai da iyalanka to shine sai ta tuna mai makarimul akhlaq din shi tace wallahi la yukhzika wallahi ka sani na rantsi da Allah Allah bai tabar da kai bai kumyatar da kai kai din zaka hauka ce wallahi la yukhzika Allah bai kumyatar da kai ta ce wallahu ya shtabi ka ta ce ka sani Allah zai yi zaɓe ka Allah ne zai zaɓe ka ta ce dalilin da ya sa wannan tasduku fil kalami kana gaskaciyar magana ba a san ka da ƙarya ba kaga ba a taɓa sanin rasulullah da ƙarya ba an gane ko ya ne ya ne mu bangaren ƙarya an san mu da ƙarya tasduku fil kalami ma'asilatil arhami ta ce ga ka da sun sa da zumunci ka kai ma wani ziyara ka kai ziyara ana tsaban lahiya kawai dan ka zo ka gan shi sada zumunci ba karamar wannan ba ai mun yi bayanin shi satin da ya wuce ko ƙara shekaru ake ma ƙara ma sada zumunci akwai ma'ana zahiran kawai shekarun ne za a ƙara ma akwai ma'ana albarka ce za a sanya musu ma'asilatil arhami wa tukrimu duyufa duk wani bako in ya zo girmama baki gare ka ya za a yi Allah ya kumitar da kai da waɗannan halayya an gane ko wa tukrimu duyufa wa tus'iful ma'lufa wato siful malhufa ta ce baya haka kuma wato kana biya ma mabukaci bukatar shi an gane ko tusif kana riha mabukaci bukatar shi ma'aluf yana zama mabukaci yana ɗaukan kuma wanda yake cikin wani kunci da bakin ciki an gane ko ya zo yana cikin kunci da bakin ciki ta ci gaba da ce mai wa taksibul ma'aduma wanda bai da shi kana bashi abin da zai samu ya kula da kanshi mun gani la wata karatu bi fadli din labarin falalashe ne take bashi ya za a yi kana wannan ayyukan Allah subhanahu wataala ya kunya taka sai ta ce mai falhau fulan ya duma a cikin nazar ko ka sani cewa wannan tsoron ba zai dawama ba tsoro ne dan kadan kuma wucewa zai yi ina kyautata zan Allah ya zabe ka wastahbatu zawjuhu matar shi sai ta abokance shi suka tai li alimin ta'rifuhu zuwa wani malami babba wanda ta san shi shi wannan malamin wato masanin littafin wannan ne ko a taurato ya kasance lokacin da ya ga abin gumakai ya yi yawa kawai sai ya kote masu shi bai bautar gumakai bai zagin gumakai ba ruwan shi da su an gane ko ai zan muga cewa rasulullah da ya yi wannan sai daga cikin kawara sai da wasu suka bada misali suka ce da ya yi irin na warka ya sha haɓa kowa lahiya kawai ya je shi kada ya keɓance da ban mu mai magana shi warka keɓancewa ya kuma bai ce ma kowa taho mu keɓance ba tunda ba a aiko shi ba shi kan shi ne ya tsarkaki ba a aiko shi ba kine yace mai fastahabatu zawjuhu li alimin ta'rifuhu huwa bin ammi hal walid dan uwar wato amminta ne amminta wanda yayi alwaliyancin ta dan uwan shi ne wato dan dan shi ne dan amminta ne kenan kuzai din ta ne wane ne warqatu bin nawfal shine tace ma warqatu bin nawfali kenan warqatu bin nawfal sunan shi faqala man ladhi tara da aka shi malamin nan sai ya ce mai wai menene kake gani yabna akhi wa majara ya kai dan dan uwana ban labarin ya haru tunda ya zama wannan ko yace hadithni bil akhbari ka bani labarin dake da kai wa majara fil gari menene ya haru da kai a cikin wancan kogon an gane ko kenan faɗa mana inji menene fahina qassa majara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin abin da aka yi na kaza yazo ya matse ni yace mana iqra akai kaza qala lahu wa akhbarahu sai annabi sai Nawfal ya bashi labari kuma ya hada mashi yace mashi ya hada mashi zakal malakul mursalu wannan mala'ikan wanda aka aiko li Musa kana yanzilu shine yake sauko ma annabi Musa wannan abin da kake ji wannan mala'ikan ne da yake sauko ma annabi Musa yace yana jin qurr a kunnan shi kar kaza kaza ya bashi labari yace namus din nan shine yake zo ma annabi Musa in wato mala'ika zai zo mashi sai naufal wakat bin naufal da ida bashi labarin ya ce ina kyautata san kai ne annabin karshen zamanin da ake faɗi kai zaka zama annabi sai ya ce mai ya laita ni mi udrikuka ya ce kai co ina ma a ce zan same ka ina ma a ce ina raye iz yukhriju ka qaumuka lokacin da mutanen ka zasu kore ka daga gari ina ma a ce ina raye in taimaka ma fa ansurka nasran aziza in taimaka ma taimako mai mi mai girma in shi warka shi yasa wasu malamai daga nan suka ce warka menene musulmi ne shi ya fara imani da shi wasu malamai suka ce kaga yace fa ansurka nasran aziza qala fa inna man qala aw mukhrijiya hum qala a mukhrijiya annabi yace to a hudda ni a kore ni daga wannan garin min baldatti zakiya daga wannan garin nawa tatacce ai zan mu gan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi makka tana cikin garin da ya hizo a gaba daya yace wallahi ba dan mutanen ki sun kore ni ba da ban huta daga garin nan annabi yana san makka sosai shi ne yace a mukhrijiya shin wai kora ni za su yi min baldatti zakiya daga garin nawa tsarkakakken garin nawa su kore ni ita ina sai warka ya ce mai kala fa'in na man'ata bi misali haza ya fata fa'in na hukar uzi ya lidi ni iwa udiya ya ce fa'in na man'ata ka sani duk wanda ya zo da kwatankwacin wannan bi misali haza kwatankwacin wannan ya fata ya kai wannan saurayi fa'in na hukar uzi ya tabbas sai an cutar da shi an cutar da na baya ma an gane ko an cutar da su lidinihi saboda addini shi wa udiya kuma sai an yi mai sai an yi adawa da shi ka duba ka gani duk wanda suka yi imani da annabawa baya ya ne sun sha azaba an masu kiyayya shi ne ce mai fa'innahu fa'inna man ata bi misli haza ya fata fa'innahu kad uziya li dinihi wa udiya sai mala ya ce ma awwal man aslama ko kaga wanda ya duke mu tsawon lokaci bayanin wannan bai kamata ba mu ja shi sosai haka awwalu man aslama farko wanda ya musulunta eh titar din wannan din ko malai ce ma awwalu man amana bi zawjatuhu ma sahibi wa zaidin alwaliy aliyun as-sabiy bilalun raqiq bilalun raqiq اعتقه الصديق وصلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية sai mala ya ce ma awwalu man amana bi ana samu sabani wato wanda ya fara imani da rasulullah shi yasa sai malamai suka ce malaman sira wasu sai ka ji hati min subyan wa ne min kaza wa ne min kaza wa ne to wannan nasim din nan wannan malamin sai ya ka labarin mi ala wato tasarsul wanda ana ganin cewa wannan jerin na imani haka yazo mun fahimta ko wannan shi ya fara sai wannan sai ya fara mun gane ko shi ne sai ce ma awwalu man amana bi harkon wanda ya fara imani da shi zaujatuhu ma sahibi wannan kina al-tasarsul ne suka so su wa'annan su suka fara imani da shi saboda matar shi kullun tana ina tare da shi kuma ita ya fara hada ma da ya tsero kuma kaga yadda ta kwanta mai da hankali mi deja ta imani ne wannan sannan sahibi abokin shi kowa cikinmu na yana da amini wanda wanda yau in intin naka ya cije ka sai ka haɗa mashi wai iya ƙaramin musiba da yake na ko sai ka ce wallahi yanzu cin naka ya cije ne kuna apel ko kuna bisai ban mu rasa irin wai iya ƙaramin musiba ko mu ban mu rasa irin wannan abu kan wanda duk abin da ya same mu sai sun sani na daɗi da na bakin ciki kuma wanda in sun same mu kamar sun same su ne haka ne ko to shine sai ya ci mama sahibi to anan sai ya zo sai ya shiga ma wa fil mawali wa fil subyan wa fil kaza sai ya ce ma wa zaidunil waliyu bararran bawa zaidu wane ne zaidu wane zaidu ne yawwa wanda ake cewa dan manzan Allah ne wanda suke ce mai zaidu bin muhammad go eh falamma qada zaidu minha wa taran zawwajnaka to wannan zaidu kaga bararren ba ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai imani saboda shi zai du in ka gani ai ai washi har sun zo sai sai shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji labari mine ne yake ya shi a yana tare da rasulullah yake bin su saboda yana son annabi annabi yana son shi sosai kaga dole yaron ka brother ɗinka shi ma ya san me kake yi brother na kirki ya san me ake ciki aliyu ni sabiyu a cikin yaro kuma sai aka ce ma Ali shi kuma Ali da tun da yana yaro hannun wa yake hannun rasulullah yake an gane ko yana cikin yaran da suka tsaya hannun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kula su haka ko da ya kasance wurin baban su suke gaba ɗaya amma zaka gani in tsoho ya latijantaka misali yana da ƙananan yara zaka ga cikin manyan yayyu akwai wanda suke ɗauke nauyin wani ɗauke nauyin wani to aliyu ya kasance wurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilali nan raqiqu bilalu nan raqiqu haka zalika a cikin bayu kuma bilal ya fara musulunta wanda mun ga azabar da aka yi ta bilal kawai yana mi ahadun ahad a kishe shi aimi aimi ya ce mi ahadun ahad a takahu siddiqu da azaba ta yi azaba abakar siddiq ya zo ya saki kuɗi ya sai bilal ya ɗautar da shi wasullatul qad bushiru yace wannan sulla wannan jama'a sulla wannan jama'a wannan wato ne ake ce mashi gungun an masa albishir bi jannatin wa ukhbiru da aljanna kuma an ba su labari dai ina aka yi wannan fida'awati sirriya a cikin kira da aka yi a boye walam takun jahriya wanda lokacin ba a kai ga fara bayyana fara bayyana kira ba sai mala ya ce ma in zaruhu ashiratuhu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ba menene ɗan uwan shi labari lokacin da aka sabko menene wa anzira ashiratakal aqrabin annabi ka yi ma wato ɗan uwanka na kusa gargadi su wane ne akan wannan wato qur'ani kamar su nasiha kamar su gargadi su musulunta shine sai aka ce in zaruhu ashiratuhu wato dangin shi da yamma nasiha wato ya musu gargadi akan musu musulunta shine mala yace ma wa ba'da haqad umira li qaumihi an yunzira fajtama'u ala safa wastama'u li mustafa faqala ya ashirati jami'ukum hatta ibnati la ughni ankum fa'budu ilahakum wa wahidu fasabbahu abu lahab li ajli zalika sabab tabbat yada abi lahab sayusla fi an lahab wa ba da haka da umira bayan an yi wa'annan abubuwan duka kenan bayan wannan an zo fasa da abin matu umar shekara ta uku ta bi isa ko sai aka mai umarni menene liqaumihi an yunzira yayi ma mutanen shi gargadi gaba daya an sabko kenan fasa da abin matu umar kenan nan yan uwan shi da aka ce ta taro ma wannan wa fa an zira shi da takwa an zira shi da takala aqrabun aqrabin fajtama'u ala safa sai tara su ila quraishi duk ku taho banu hashim a tattaru a zo menene a zo safa ya tattara su a dutsen safa gaba ɗayansu ya ce ku tattaro ku je wastama uli mustafa da suka zo kuma duk suka tattaru suka saurari mi annabi al-mustafa zababbe zai gaya masu faƙala ya ashirati annabi sai ya ce ya ku dangina kamar a kaulin nazim jami'u kuma hatabnati gaba ɗayan ku hatta da diyata fatima an gane ko lahu ne an kun fa'budu ba ni wadatar muku da komi ku sani ku bauta ma ilahukum wa wahidu Allah ku shi kadai kuma ku kadai tashi ai mun gani da yazo saman dutse ce masa yanzu in naga muku ga kai nan ga da kai na su zo su kama mu yaki kuna yarda suka ce wallahi mun yarda dan baka taba mun karya ba tun da kake yace to ku sani inni rasulullahi ilaikum ni mun zo ne gare ku kaza kaza ya annabi ya musu bayani fasabbahu abu lahab sai abu lahab sai ya zage shi li'ajali zalika sabab saboda wannan sababin na zagi tabbata yada abi lahab aka sauko sura hannayen abi lahabin ta tabe sai yusulafin narin lahab da sannu za a sanya shi cikin wuta mai haɓaɓɓaka an gane ko yace mi yace tabballaka ya muhammad alihaza jama'atana tur hannunka ta tabe ya muhammad saboda wannan ne ka tattara mu annaba an zage shi bai ba da amsa in dai shi ka taba ko aka amma kaka taba addinin Allah ka gani an gane ko da aka taba shi aliwaye sai Allah ya bashi amsa shi yasa wannan yana daga cikin hikima kai a matsayinka na da'iya mai da'awa ko matsayinka na ɗalibe ilimi ko matsayinka na wani mai wani wadata ko matsayinka na wani mai wata ni'ima ake ma hasada amma kaza kaza kaza kaza kaza kaza to in dai bai kai ka gaskanci ba kan zagi kamar mutum da Allah ya isa maka zagi ya je ta zage shi Allah ya isa maka amma kan ka ɗauki ƙasƙanci kuma mun gane ko saboda menene in kai kace zaka tsare kanka misali kai an maka kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko matsayinka malaman mu Allah musu gafara kaga malami wai wannan ya taɓa ka kai ma ka hoto kai ta yi kana taɓa shi Allah musu gafara sai ta ce junansu to kai kare kanka ne za kai kai kuma awa ka bari Allah ya isa amma in aka taba ji dole kuma wannan ka tada jijiyoyin wuya an yarda wannan mun gane ko sai aka sauko tabbata yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa na'am tabbata yada abi lahabin tabbata yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidiha hablum min masad kaga hamma ta shi sai da aka ga masu cikin wato narun zata lahab huta bi habbaka malam sai ya ci gaba da ce mami na'am Na'am, ittihadu kuffaru Makka wa hijira il Habasha kenan wato eh tsarantawa na kafuran Makka da suka yi ma musulmai da hijira kuma zuwa Habasha da aka yi. Yace wa ahlu Makka kazzabu nabiyahum wa azabu qauman di'afan aslamu lakinnahum lam yuslimu fahajaru lil Habasha min ba'di an tafahasha azabahum wasdada wallahu qad arada indan najashi sakanu biladahu wa amilu fala yace maka wa ahlu makka kazzabu nabiyahum wa asabu mutanen nan na makka sai suka ƙaryata annabin su kuma suka azabtar qauman di'afan aslamu wasu mutane masu rauni wanda suka musulunta bayan sun kazzaba sun ƙaryata annabi kuma duk wanda ya musulunta inda raunin shi sai su menene sai su wannan azabtar da shi aslamu lakinnahum lam yuslimu sun wannan wato musulunta amma kun ba su kubuta ba azaba ake ta masu fahajaru lil habasha ai mun gani annabi sai musu umarni su yi hijira zuwa mi habasha saboda akwai maliku la yuzlamu fi indahu ahad sai suka yi hijira zuwa habasha min ba'di an tafahasha azabahum wasdada bayan azabar da ake musu ta zama ta munana ta zama tafahasha wasdada kuma sai ta yi azaba kenan min ba'dihim anta min ba'dihim anta fahasha azabahum wasdada bayan azabar da ake musu ta munana kuma ta karu sai suka yi hijira wallahu qad arada Allah ya so haka da Allah bai so ba ai suke azabtar da su cikin arada Allah ce cikin irada Allah ce dan Allah subhanahu wataala ya gani menene wanda suke menene wala nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum wasabirin da sannu zan mu jarabta ku don mu gani wato masu jihadi da gaskiya a cikin ku da masu haƙuri shi yasa sai ake jarabta su da irin wannan Allah shi daga cikin irada shi ne da Allah ya gani in dama da ba da ba ba azabtar da su ba idan najashi sakalu biladahum wa biladahu wa amilu sai malai yace masu a suka yi wurin najashi suka zauna kuma suka amuntu daga wannan azabobin an gane ko malai ya ci gaba da ce ma islamu umar wa hamza wato musulmcin umar da hamza wan shiqaqul qamar da lokacin da wata ya shake ya tsage nam wa hisaru fi sha'bi da kaso da aka sa rasulullah a cikin wato wato wannan sha'ab da ake ce mashi eh, wannan kango ko wani abu ka bata haka ko kuma yanayin gona haka kangon abu talib da aka sa su ko mala yace ma wa ba'da islami umar wa hamzatin atazzafar iz asbahu a'izza ma umarin wa hamza wa ba'daha wa ba'da hanshaq al-qamar faqalu sihrun mustamir wa hawalu mirara an yaqtulu al-mukhtara wa 'alanu al-aida'a liman abal wala'a wa hasaru an-nabiyya atahiru ar-radiyya maqamuhu fi ash-sha'bi fi shiddatin wa karabi لمدة وانتقد أحدهم وقود وفيه مات أمه وبعده زوجته على اتماع وبعد إسلام عمر وحمزة عطى الزفر bayan Umar da Hamza sun musulunta sai ne sai rinjayar musulmi sai ta danzo zafar nan rinjaya alghalaba sai suka samu dan kura shi din su ka san su waye Umar da Hamza Hamza kowa tsoron shi ake kaga dijiyar ba Abu Jahal da girma abu jahal sai da hamsa ya zo ya buge shi aka samna lahiya zazzagin annabi ya yi ya haɗa mai bakaken maganganu hamza shi kuma wannan abin ya tunzura shi an taɓa wannan ɗin shi an gaya musu bakaken maganganu ya zo ya mare shi ya ce a tastumuhu wa ana aladini shi kai ka isa ka zage shi kuma ni na ba addini shi ana hamza ya musulunta kaga hamiya ce kuma sai ta ƙara mashi imani shi kuma umar ai mun ga addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allahumma aizal islam bi ahadil maraini Allah ka girmama musulunci da musulunta ɗaya daga cikin Umar guda biyu da shi Abu Jahl da Umar bin Khattab amma a san annabi ya hisa Umar bin Khattab ya musulunta wanda mun ga tarihin musuluncin Umar ba lokaci mu dawo a cikin wannan urjuza wancan ma mun yi shigo sai malai ya ce ba isa asbahu a izza a lokacin sai musulmai suka fara zama da izza a lokacin ne umar ya ce ya rasulallah wallahi sai muhu ta kayi sallah bakin ka'aba gaban kowa kaga ai girma ya karu da ana labewa da kyar ake sallah ma umarin wa hamza sai ka zo an ce ga ga muhammadu ta yana sallah bakin ka'aba da ka huto kaga umar da takobi a tsaye sai ka ce kai wake biye masu umar sai kai baya yoyin suka yi an yi gawaka ƙarhi ne gare shi masha Allah nan ƙarhi na kirki daman shi Hamza Hamza shi ta ganganin sake huta farauta shi kadai kuma duk ƙarin duk wanda ya shiga gaban shi share sheki ai mun ga misali bayanin Umar ko shi da aka tashi hijira ma ana yi a boye shi sai da yazo Ka'aba sai da yazo Ka'aba ya tsaye ce duk wanda yake son matar shi da ta kaba me san diyan shi su zama marayu uwar shi ta sake aiwuwar da in dai bata yi da aihuwa bai je tarbe ni na yi jira na tsaye wurin Muhammad suka ce kai kurabi da shi ake bai ma Umar ka sai irin wannan ne ake ta kai wa ke bai ma wannan mahaukaci wani yiwuwan ka gana cewa mahaukaci ka gagara ne wani bi ake ba haukan ba ne gagara mutane ne kai Allah mana gafara kaga kenan sai iz asbahu a izza ma Umarin wa Hamza suka zama wato masu ɗaukaka masu izza wanda za a hutu a yi sallah a Ka'aba da musulunci Umar da Hamza sai mala ya ce ma wa ba da shiqa wa ba da ha in shaqqal qamar ko fa qalu sihrun mustamir bayan an yi wannan kawai wata sai ya shage sai suka ce kai wannan sihiri ne continuity ne na sihiri kawai ci gaba sihiri ne zuwa suka yi suka ce a kai annabi in dai kai kai kai annabi ne gaskiya ne an gane ko kasan kowane mutane sai sun yi ma'annabin su wannan tahaddin na iskanci su mutane annabi Musa cewa suka in kana haza minene mutane annabi ne ma suke ce mai fa'amtar alina hijaratan minas sama'i su kuma wancan cewa suka yi rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu na idan li awwalna wa akhirna wa ayatan min su sun yarda amma kawai wai a gara sabko musu abeki daga sama dan su yarda kashi suna ce ma su ce wai me yasa Allah bai aiko mala'ika ba zai aiko mutum to me yasa an ma ya aiko mutum din bai aiko shi da mala'ika ba dan mutumin ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya aiko mala'ika ya ce eh da gaske gaba na aka aiko shi so fa kun ba hu nazira wai sai gargadin tare da mala'ika ka duba darge kala kala to sai suka ce ma annabi suna son su gami in dai shi annabi ne wannan wata ya tsage wata yayi ya tsage suna kallo wata ya tsage ɗaya ya je wurin wancan dutsen ɗaya ya je wurin wancan dutsen ya ta ya rabu biyu wasu hadisi suka ce har sai da aka ga gari hira tsakanin watan ba irin wannan tsagewa ba kawai ya rabu daga nan ya yi ɗan car a'a rabuwa ya yi biyu ɗaya ya haɗa can kotan jabal ɗaya ya haɗa wancan kotan ana kallon shi wannan waƙiya ce ta abu a ƙurani an kata amma zaka ji cikin karance karance wasu suna cewa ai ba ta afku ba wasu masu inkari da addini su ce me yasa labarin bai zama labari wanda ya watsa ko ina ba a tarihi littattafan tarihi ba su rubuto shi ba sai nan wanda suka rena mutane to littattafan tarihi a raddin da ake basu so nawa za a yi abu cikin dare mutane ba su sani ba an yi waƙi ne cikin dare lokacin da wasu suna barci kuma lokacin duniya ba duniya bace ba ta menene ta cika dare an gane ko ba duniya bace ta ilimin zamani da an yi atma da an yi tatsan nono na dare mai ake barci ake su kuma daddare suka zo aka yi hadis da shi kafin kamar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ku sani dai kiyama ta iso ga wata nan ya tsage wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sayru mustamir in suka ga kowace aya ka sabko musu aka sabko musu cewa suke mi sihiri ne kawai sihiri ne kwanci ne na sihirin shi dama yawa ke sihiri aikin ne suka ce me suka ce eh can wancan da ya ce wa inda fi kalamihi la tilawa wa inda hu fi kalamihi la halawa wa inda hu fi la tilawa lokacin kahurun nan da ya je ma annabi magana annabi ya karanta ya ce annabi yana karatu qur'ani ya karanta mai yazo ya ce wallahi maganar nan akwai dadi karatun nan haka ne fa suka ce to musulunta za kai suka tada mai an shi da mai bayani shiko ya ce ya dawo sun ma nazar sun ma abasa wa basar sun ma adbara wa stakbar faƙala in haza illa sihiri yuftar shi da iska a kaga sai da ya yarda wa ya yarda wannan huba wannan bane da suka tura shi suka zuga shi a ce kai wani babba da kai a ce kana ba addini yara babba da kai a ce ka wannan ka shekara nawa ai irin wannan ne ake yi yanzu ka shekara nawa ba ka tsaye da gemu sai yanzu kuma a ce ba tsaye da gemu dole ne kuma ka tsaye da sai ka ce kai ba a yi ka shekara nawa kana misali abu kaza kuma yanzu a ce ma ba kyau bane ka hoto ka ce ma mutane ba kyau shi kai ba a yi ai ko da yawa daga cikin jama'a wallahi sun fahimci gaskiya kawai wannan izza ce ba ta bari a zo a faɗi gaske shi ma ai ya fahimci gaskiya Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida shi sai da ya faɗi gaskiya fa kawai da suka yi sinin ya kalla ya juya baya ya je adubara wasu takabar kawai sai ya sa girman kai ce wannan sihiri ne kawai to shi ne wa in yarau ayatan yi urdu ko da sun ga wata aya sai su kau da kai wa kalu sihirin mustamir da sun samu wani sai su duk sauran continuity ne na sihirin nan da sihiri ne yake iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar shine yace fa qalu sihirun mustamir sai suka ce sihiri ne wanda yake wucewa yake shudewa yana ci gaba wa hawalu mirara sai suka yi ta sabuwar dora atanta kala-kala an yaktulu muftara don suka shewa annabi suka dora wannan atanta to a yana a kashe shi a yana a kashe shi ai mun ga duka atanta ko wa hawalu mirara an yaktulu muftara wa alanul ida'a liman abal wala'a suka yi wato wato eh ilani suka yi bude me ake ce mashi elani overt akan duk wani wanda yake tare da annabi gaba adawa da shi kawai da abu bige su gaba ake da su sai maka lokacin tarabu ga musulmi ga wanda ba musulmi ba an gane ko kuma ba a mamman juna magana ana ci sai aka zo aka doki sabon da kare wa hasarun nabiya sai aka ce kai kawai su ba mu annabin kashe shi yan uwan shi shi kuma an mai ce wallahi bai yiwa in ba ku na amina dan kane na ku kashe shi ya ce ko ku kashe mu gaba ɗaya ko ku kyale shi kuma ana tsoron shi ita ma khadija lokacin ga kuɗi mace da kuɗi ana tsoronta amma su dai ake saya a kuɗi a kashe shi a huta dama shi ya kawo wannan din addini suke yi wahalu mirara an yabtal muhtara da aka hana sai suka ce kai a sa su wannan a sa suka so aka tattara su aka yi dekre akan ba a sayan komi daga banu hashim ba a saida musu komi ba a ba su komi ba a mu'amalanta su ba a musu magana ba a kasuwa da su dukansu ba a ruwan kowa da banu hashim sai sun meko annaba an kashe shi aka musu tsaida musu komi ba a saida musu komi ba a komi da su aka tattara su aka maida su shi'ibin ɗin abi abi abi talib suka shi yunwa babu abinci wurinsu babu abinci umar sai ya zo ya tattaro abinci zai kai musu akwai lokacin da umar ya tattaro abinci zai kai dama an hana a kai musu abinci wasu 'yan fitsararrun samari suka tsare umar suka tsare umar akan lokacin yana tare da abdullahi dan shi yana yaro akan umar ba ya je ya kai musu abinci ba an sasa 'yan rangaji umar ya ce wallahi ban san in kashe ku ban san in kashe ku umma uwayen ku asara yace amma wallahi duk wanda ya garaje kashe shi zai saboda haka ku bani hanya in wuce salim alim sun san waye umar am aka goce suka makansa alam na shira suka ce ba a tsare umar suka goce ya kai abinci yana zuwa ya iske abubakar ta ne ya kai shi umar dama hotun suna maka wasu ke musabaka da abubakar sai ya zo ya tattaro ya tattaro abin shi sai ya ga abubakar ya yi triplan shi ya yi dublan shi shi yasa yake ai ya taba shin ana sahabbai suna tattaunawa da wai tsakanin shi da abubakar wai ne balala sai ya isko su ya ce kashe dinku in na ƙariji sai na bubbuge mutum ya ce yawun walaila kwana ɗaya da abubakar ya yi jurne ɗaya vertikatar da abubakar ya yi a cikin kogo tare da rasulullah ya yi umar da iyalan shi gaba ɗaya ku zo kuna haɗa da wani daraja ku ce wai wane umar ya kai daraja abubakar shi da kanshi ka gani suka tsare shi cikin shef ko menene ya ce nam ma qaumihi fi shaybi tare da mutanen shi bi shiddatin ya bace mana kenan da shidda da tsanani wa karabi kuma da bakin ciki bakin ciki saman bakin ciki limuddatin wantaqada na tsawon lokaci ahaduhum wa huwida sai suka kulla wani alƙawari kuma suka allaquhu fil ka'aba kenan kan wanda ya tada shi cikin ka'aba aka zo aka kawo wannan decree din gashi wannan kan wanda ya mu'amala da su wanda ai mun ga su ayi suka warware shi wa zuhairun wa mut'imu bin adiyin wa wane ne ko naqadu sahifata mun yi shi wancan wa fihi ma ta'ammuhu wa ba'dahu zawjatuhu a cikin wannan shekarun ne na bakin ciki an binshi ya rasu bayan an binshi ya rasu kuma matar shi ta rasu lokaci ya zarta kenan ganin lokaci yayi sai mu tashi insha Allah nashru da'wa wa hadisatul isra'i wal mi'raji yanda aka yi aka watsa da'awa kuma ya ne aka yi aka yi isra'i wal mi'raji a cikin malam yake cewa nabiyuhu nabiyuna tanaqala bainal wara kay yanqula fi nasi ma qad umira bi nashrihi bainal wara hatta ata saqifa fakazzabu sharifa wa jaa jinnun aslamu li rabbihim wa sallamu wa ba'daha qad usriya bihi falaqa al anbiya thumma uruja lis sama wa rabbuhu qad kallama ثم الصلاة فرضت في يوم خمسا ثبتت وبعد ذاك انتقل إلى مينا وقابل وفدا من الأنصار لبيعة المختار لصحبة النبي في طيبة عبية وانا كنا إن شاء الله ننزم سيا فتا أبن دمك يدي Allah ba mu ladan shi kuskure kuma Allah share shi daga kirzan mu karamcin ilimi ne dake gare mu Allah mana gafara shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya wannan tsanani na zahi da ake ciki Allah saukaka mana shi Allah kawo mana damuna mai albarka wadda za a yi ta ta saukaka da sanadiyar wanda zai sauka ya saukaka zahin da ake ciki Allah mana gafara zunubanmu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين ربنا قد هوائج كل من له وقنا ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين اللهم إنا نشتكي إليك قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته